saboda idan a irin wannan ya zo sai ya koma kenan kamar ya samu mafulai ma har guda hudu alhali a iyaka saninmu ba wani fi'ili a larabci da yake nasartar har mafulai hudu iyaka fi'ili nasarci mafuli daya biyu uku wanda uku dinnan ma kaidandattu ne iyakantattu ne masu nasartar har mafulai uku to idan da a ce irin wannan masu nasartar mafulai uku za a tawassuyi a cikin su su nasarci mafdari ko zarafi sai ba yi zuwa a ce sun nasarci mafulai har guda hudu kenan wannan shine abin da ibn malik ya zaba ibn malik ya zabi cewa abin da yake filin da yake nasartar mafulai biyu a iya tawassuyi a cikin sa amma mai nasartar mafulai uku shine ba za a yi tawassu'i a cikin sa ba ila wasu malaman suka ce shi mai faɗa haka shine ibn usfuri ibn usfuri yace wato da ibn usfuri da ibn malik kusan duk zamanin su daya da ibn usfuri ya wafati hijira ta 665 shi kuma ibn malik bayan nan da shekara bakwai 672 ibn malik mai alfiya ya wafati 672 shi kuma ibn usfuri 665 to ila wa al-sunaymi ibn surin yace koko ma me nasartar maf'ulai biyu shi ibn surin ya zabi cewa me nasartar maf'ulai biyu ma ba dama ai tawassu'i a cikin sa ya nasarci zarafi ko ya nasarci masdari bisa cewa maf'ulun biyu ne maf'ulun bihi ne wasu daga malamai shine shi ibn usfurin din rariya ya yadda da wannan kaulin na karshe to tukila au sunaini wasu suka ce koma mai nasartar makulai biyu kamar zanna da alima to ba a tawassu'i a cikinsa ya nasarci zarafi ko masdari masa cewa mafulu bihi ne saboda a ce fi'ili ya kai ga nasartar mafulai uku ai yan kaɗan ne kuma kusan ji ne daga larabawa wa ba'arun rariya wasu daga malamai shine shi ibnu usfurin din sun yarda da haka to wannan babun mafulu ma abu kenan ana nasarta sunan da yake ya zo bayan wawi halin kasancewarsa maf'ulun ma'ahu inda kamar kace sirtu wan nila to nila dinnan suna ne wanda yake ya zo bayan wawi waye masa nasara bisa cewa maf'ulun ma'ahu ne nasabar ko da fi'ilin da ya gabata ne a wajen mutanen basara kamar nan suka ce sirtu din ne nasarci a nila din ko abin da ya kama da fi'ilin kamar inda kake ana sa'irun wa nila sa'irun din shi sunan fa'ilin shi yana sarci nila ko a jaba ne sai ruka wa nila to sai rumar gari shi yana sarci nila a sannan inda yake akwai dama inda fa ake nasa da sai inda yake haɗafi ya dace ko da ko ta fuskar majazi ina ana a ce shi min din yana tafiya ba zai yi ba ta hakika amma ta fuskar majazi a iya cewa tunda tare da shi ne ake tafiyar shi ake bi a wajen tafiyar shi yasa a iya dangana tafiyar zuwa gare shi akan dangana abu ga inda abin ya afko a ce maf'ul ma'ahu ya zo jumla bai halatta ba in ba wajen malami ɗaya ba shi ne yace kamar inda kace ja a saidun wa shamsu ɗali ato to ta a shamsu ɗali atin ɗin ya zama dole a mahallin nasara take bisa cewa mafulun ma'ahu ne amma sauran malamai suka ce san san haka ba za ta yi ba wa shamsu ɗali atin hali ne to وعدم سبب وبعد ما يتلمن شبه فعل
an wajabta yin adafi idan ya zama bayan mufradi ne idan ya zama bayan mufradi ne to dole ne a sannan a yi adafi kamar yadda kace ta katala zaidun to nan dole ka ce wa amur tunda ta katala yana bukatar fi biyu ba da ma ka ce ta katala zaidun wa amra ta katala fi'ili ne da yake neman a ce akalla an samu fa'ilai biyu ko kuma a samu jami'i shi yasa nan dole ne a kace ta katala zaidu wa amur ko kuma inda yake bai kunshi abin da yake fi'ili ko abin da yake ba da fi'ili ba kamar kace zai ra'imun to wa bakarun dole ka ce wa bakarun ba za ka ce wa bakaran ba to
والنسب nasaba حتم wajiba ce بعدم الوزن bayan lamiri eh, wanda yake mu- muttasili بغير نسب wanda yake ba mansubi ba shi yasa dole in kace ji'itu kace wa zaidan na da ma kace ji'itu wa zaidu haka malamai da yawa suka zaba shi ma a nan ibu asiyudi ya bi su amma akwai su da suka ce a ya halatta suka ce ji ito zaidan illa iyaka yana da rauni ba wai bai halatta ba ne gaba daya yana da rauni haka in za a yi adafi kan lamirin rafa'a wanda yake mutasili to dole sai an yi fasalu Ah, dole sai an yi fasal wa in ala lamirin rafi'in muttasil a ɗabta fasilin lamirin munfasil aw fasilin ma kamar na ƙur'ani uskun anta wa zawjuka tayar za a yi adafin sai aka kawo lamirin fasil ba a ce uskun wa zawjuka ba to shi yasa kamar da za a ce uskun ba shafi anta din dole sai dai zama wa zawjaka kenan bisa abin da shi wasu malaman suka tafi akai su yi ya goyi bayan su akai amma suka dan suka ce a ko anan din ma a iya cewa wa zawjaka amma da rauni kwarai to
لم يكد da lamiri mufassili bai takidin sa ba amma lamiri mufassili ya takidi to a iya yin ah, adafin
والأكثر به karin da da ai adafi بعد بعد بعد ذي رفع ba da zai raf'in ba lamiri na rafa'a تصل wanda yake an yi fasalin sa in kace ji'tu ana to kace wa zaidun ya fi kyau ya fi kyau daga kace wa zaida kace zaida din mafulu ma'ahu ne a a kace wa zaidun ya fi rinjaye kamar wannan na qur'anin uskun anta wa zawjuka kaga duk makarantar nan wa zawjuka suka karanta wanda ya karanta wa zawjaka bisa cewa mafulu ma'ahu ne
أو ظاهرا بالرأي ko kuma lamiri wanda yake zahiri wanda yake majruri kamar marartu bi zaidin to a sannan ka ce wa amrin ya fi kyau ya fi ka ce wa amran ka ce amran din mafulu ma'ahulu
وكثير وعلم ya halatta amma ba shi ya farin jaye ba mafulu ma'ahulu
وبعد ما نكد ahan gaban ja gaban كيف نسوي an nukil nasbun an ciro nasba ba adama bayan ma an ciro nasbar bi fi'il kauni menene yake gaban
نكد hmm?
نكس biyar da fi'ilin kauni wanda yake naƙisi sai ka ce ma anta wa zaidan ta sannan zaidan din an masa nasaba ne da kana wadda take shafaffiya kana nan ko naƙisa shine abin da wasu malaman da yawa suka fifita amma wasu suka ce a kana tamma ce Tam- kana da aka shafe a nan tamma ce bayan mata istifhami ma anta wa zaidan me ya gama ka kai da zaidu to aka ce wa zaidan zaidan din wato kamar an ce mata kun zaidan me ya gamin ka da zaidu
والنسب بالرأي can bayan kuma da yau wa ba da mastifamin
وبعد ما نكد kafin can baya dai za ka koma da sauran karatun gaba karatun alfiyar kari amma can bayan kaɗan bai can baitin dai
بعد ما نكد Mhm, bayan ma ɗin sai ne ba kaifa أو كيف Mhm, au kaifa haka nan bayan kaifa Eh, bayan kaifa kamar kaifa an ta wakas atan min saridi kaifa anta wa qasatan min saridin ya zaka in za kawo ba kwanan abinci ya bayan sa za a gani ko to kaifa anta wa qasatan to shi ma qasatan din anan mansubi ne da fi'ilun kauni da kana wadda take naqisa to
نسب منذرة mm, نسب منذرة a a aka an ciro nikil nasbun an ciro nasba nasbun din na misalin nikil din ne an ciro nasba murmiran harin kasancewa ka ka boye قولنا kauna fi'ilin kauni wanda yake naqisa نعم kana din ko wadda take najisa ba tamma ba in ji wasu malaman amma su malaman suka ce kana din da ake boyewa a nan wadda take tamma ce نعم وكيف أتيت الكسب ehu a a ka ƙetare kuma wani abu ehu wan nasba rage karin jaya da nasba حيث شرع أتت لنفس a inda yake wato ba sharaɗin adafin wa inda yake an sami sharaɗin adafin a fili amma wahifa fautul kasbi aka ji tsoron tserewar nufin lilma'iyya ga ma'iyya to a sannan sai kai nasabar ta farin jaye misali kamar kace ja al-amiru wal jaisha a sannan ka iya cewa ja al-amiru wal jaishu sarki ya zo rinduna ma ta zo to amma idan kana son ka nuna cewa dalilin zuwan sarki shi ya kawo rinduna ta zo to a sannan kace ja al-amiru wal jaishu manufar ta tsere tunda kawai ka ce sarki ya zo runduna ma ta zo ta yi kowa zuwan kansa yi to ya sa sannan in kana so ka nuna cewa zuwan sarkin shine dalilin zuwan rundunar sai ka ce ja al'amiru wal jaisha kai nasaba eh, a sannan sai kai nasaba don ka nuna ma'iyar cewa dalilin zuwan sarkin shine ya dalilin zuwan rundunar idan da a ce sarkin bai zo ba ba abinda zai kawo rundunar amma ka in kace ja al'azim wal jaishu ta yi ko sarki bai zo ba kenan a sannan rundunar ma ta zo to idan kai takidi wannan ya halatta daidai wa daida idan ya zamo ja al'amiru nafsuhu to ka iya cewa wal jaisha ko wal jaishu a duk ɗaya ne a sannan in baka sa nafsuhu ba to shine ka ce wal jaisha ya fi karfi in dai kana nufin ma'iya inda ma'a bata dace ba adafi ma ko bai dace ba sai a ɓoye fi'ili wanda ya dace a wajen liya kafo don a ce sunan ya bi shi sai a ce wannan sunan mafulinsa ne ina misali kamar faɗin mawaƙi إذا ما الجانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون lokacin da mani'intan mata suka fito wata rana gashi sun dasdas da girarsu wal uyuna to idanu dasdas ake masa ai ba a datse ido kaga nan sai dai a ce me uyuna ba za ta yi a ce maf'ulun ma'ahu bane ba kuma za ta yi a ce adafi bane in an ce adafi ne magana ma'ana ta baci eh dan an ce shi ma idan an daddatse shi ya zai da ya datse idan sa ba a datse ido shi yasa anan sai a koye fi'ili shine waka halanal uyuna suka sa kwalli ga idanunsu ko kuma faɗin wannan tarawu ka anna la yajda'u anfahu wa ainaihi an maulahu saba lahul wa faru ko kuma allaftuha tibnan wa ma an barida shi ma anan ba za ta yi kace ma an ma dofi ne kan tibnan ba tunda tibnu kaikai wannan ba da shi ake a matsayin abinci amma ruwa fa ana ba da shi a matsayin abin sha ne shi yasa nan dole ka boye wata kaituwa wasu ka ce yana daga irin wannan fadin Allah subhanahu wata'ala na Qur'ani fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum to wannan ba za ta yi a ce shuraka'akum ma dofi ne kan amrakum ba shi ko za ta yi a ce an nasarce shi bisa maf'ulun ma'ahu ba shi yasa sai a ce wato maf'uli ne na fi'ili shafaffe shine wada'u shuraka'akum wada'u shuraka'akum fa ajmi'u amrakum ku gama hadda duk wani tanadi naku sannan kuma wada'u shuraka'akum ku yi kiran ma wa'anda kuke bautawa ba Allah ba su zo su taimaka muku sai zama a ce shuraka'a an nasarce shi ne da fi'ili shafaffe to za a dace mustasna ko to alhamdulillah mustasna مستثنى إلا موجبا تم بها سوى abinda illa ta do- ta tobato istisna'i ana yi da wasu kalmomi wanda kalmomin nan sun kusan goma in aka yalwata su sun kusan goma amma kalmar da ta ke ita ce uwa uba ita ce kan gaba a babin istisna'i shi ita ce illa shi yasa galibi ake tsayawa a fara faɗar hukuncin ta sannan a faɗi hukuncin sauran saboda sauran kamar yan rakiya ne yan sauran duk kamar yan rakiya ne asali shine ai istisna'i da illa illa illa ta qur'ani ta kai nawa illa illa da ta zo a qur'ani fa sajadu illa iblisa abe wastakbara wa kana min al-kafirin farko kenan ko a bakara sai wacce illa ce ta karshe bayan illa lazina amanu aminu salihati akwai wata illa babu tun daga suratul asr har nasu ba illa wacce a'a wai can ƙasa daga suratul asari an tafi nasi ba a suratul asari akwai illa wal asr innal insana lafi husr illa alla- illa allazina amanu wa amilus salihati to bayan nan an ba asari aka ta wato nasi akwai wata illa da za a sake gamuwa da ita kan a zo nasi babu illa to tsakanin wannan illa guda biyu guda nawa ne sai a hada da biyu ko a sami yawan illa to ita illa dai galibi tana zuwa dan istisna'i ne eh tana zuwa dan istisna'i ne ma nasu guda nawa ne ko sai an duba yin sauka to ba mujaban halin kasancewarsa ko mujabi banda inda ya zama manfi ko abin da ya kama da manfi banda inda yake manfi ko abin da ya kama da manfi ya zama kuma magana ta cika halin kasancewar magana ta cika an ga faɗi musnadu da musnadu ilaihi da duk abin da ake bukata lalle a magana in an samu fi'ili a baya ya zama ya cika dangane da ma'amulansa in yana eh, fi'ili dole zai bukaci fa'ili ko na ibul fa'ili an kawo masa wannan in kuma mai bukatar maƙuli ne an kawo masa maƙuli sannan aka kawo illa to sai kai masa nasaba shi wannan abin da yake ya zo bayan illa din ba ana mata sa nasaba ko da ita illa din wannan shine abin da wasu malamai mafi yawan malamai suka tafi akai amma akwai masu cewa a'a ba illa bace ta kawo akai nasaba misalin wannan kamar qamal qaumu illa aliyan wanda kace qamal qaumu magana ce mujaba domin ko tabbatarwa ce ba korewa ba ba abin da ya kama da korewa ba ba cewa kai ma kamal qaumu ba in kace ma kamal qaumu ya zama ba mujabi ba ba cewa kai hal kamal qaumu ba in hal kamal qaumu kace to wannan ba mujaba ba ce ba cewa kai la yaqumil qaumu ba shi ma in kace la yaqumil qaumu ba mujaba ba ce la yaqumil qaumu wannan ba mujaba ba ce amma kamal qaumu magana ce mujaba ga ta kuma tamma ta cika saboda kama fi'ili ne wanda yake bukatar fa'ili kawai gashi ko an ka masa fa'ilinsa sa shine kaum to shi yasa yanzu aliyan din nan da ka kawo sai kai masa nasba nasba da aka wa aliyan din nan mafi yawan malamai suka ce ita din nan ita ce ta nasauce shi wa talin nafiya wanda ko yake abu nafayi kamar da ma kamal kaum sai da ka faɗi haka ne sannan ka kawo istisna'i ko abin da ya kama da nafayi shine nahayi ko istifhami in cewa kai la yaqumil qaumu sannan ka kawo istisna'i to wannan ba mu ba mu ba tanni bane ko kuma hal hal qamal qaumu hal qamal qaumu ko a kamal qaumu to duk wannan ba mujabi bane to shi wannan ta ya zamo muttasili idan halin zama wasa muttasili ne ya zamo shi mustasna daga jinsin mustasna minhu ne to ai badali shi yafi ai badali shi yafi sai a ce ma kamal qaumu illa aliyun a ce aliyun badali ne daga qaum ko kuma hal kamal qaumu to a ce illa aliyu ya fi ko la ya kumil qaumu illa aliyu kamar na qur'ani kenan ma fa'aluhu illa qalilun minhum wannan da yake qalilun minhum jinsin wawdin nan ne su din ne kadan daga cikin su ai ba'ari ne wato jinsin su ne shi yasa dukkan makaranta shida sai suka karanta da raf'a ma fa'aluhu illa qalilun minhum ko amma kira Abdullahi na Amirin yanda yake a musafin mutanen Sham da Nasba ne dama a musafin mutanen Sham illa qalilan aka rubuta to haka kuma kira Abdullahi na Amirin take ma fa'aluhu illa qalilan minhum to banda inda ya zamo shi mustasna din ya riga mustasna minhu to a wannan halin sai a yi masa nasaba a yi masa nasaba a sannan ita ce tafi bari wasu suka ce ma a yi masa nasaba ta zama wajiba amma aka ce a'a ba lalle ta zama wajiba ba kamar misali kace ma kama illa zaidan alƙawun wasan nan kace illa zaidan shi ya furin jaye kamar faɗin kumaitu da ya ce wa maliyar illa ala ahmada shi'atun wa maliyar illa mazhabal haƙƙi mazhabu wa maliyar illa mazhabal haƙƙi mazhabu to illa mazhabal mustasna ne da ya riga mustasna min hudinsa shine mazhabu mazhabu din to amma ya halatta a rafa rafa'an takan zo kaɗan wato yadda mai ibnu malik ya faɗi wannan a cikin alfiya ibnu malik ya faɗi wannan a alfiya na ma faru da yanzu ba wa gairu nasbi sarikin finnabi kad ya ji walakin nasba hotar in warad wa gairu nasbi sarikin finnabi kad ya ji walakin nasba hotar in warad ya ce kaɗan akan kawo ba da nasabar ba kamar faɗin wani da ya ce fa'in na humuyar juna minhu shafa'atan izalam ya kun illan nabi'una shafi'u da ya ce izalam ya kun illan nabi'ina ba ya kawo shi marfu'i gashi ko ya gabata amma dai aka ce a zaɓi yi masa nasabar kamar wannan baitin na kumaitu kamar yadda maulan mu shi ibrahim daga allah ta'ala ne ya saka da wannan takalar inda yake alaihi salatu allah summa salamuhu fa ma la illa mazhabal hubbi mazhabu to
wala idza banda kuma inda yake munkadi ne in ya zama munkadi ne shine ya zama mustasna ba jinsin mustasna minhu ne ba to sannan sai ai nasaba wurin sauran larabawa sai ka ce ma qamal qaumu illa himaran yana daga gare shi na qur'ani ma lahum bihi min ilmi millattiba azanni aka ce ittiba'a ba a ce ittiba'u ba saboda munkadi ne saboda ittiba'u zanni ba jinsin ilmu bane ilmu abinda ake da hujja akai zannu ko anan jara canki faɗi suna canki faɗi ne suna bin canki faɗi ya za ka lati ba a zanni wannan haka yake a wajen sauran larabawa banda banu tamimi banu tamimin su koda wanda yake a mungaɗi'in ne sukan yi badali kamar yadda mawaƙinsu ya ce wabaldatin laisa biha anisu illal ya afiru wa illal isu wabaldatin laisa biha anisu to anisu ya afiru da isu ba jinsin anisu ba ne mutum nan ya haɗu da jakan jeji ya sai dai ya ƙara kewa mutum bai ga mutum kamar sa ba ba kewa sai ya jakin jeji ko raƙuma irin na jeji ba kewa zai ƙara ba tsoro tsorata zai ƙara yi da su amma kaga tare da haka shi ya badali ya ce illal ya afiru to wajen banu tamimin kenan inda wajen sauran larabawa ne sai dai ya ce illal ya afira hoza wannan yadda aka faɗa a nan mantuki shine yadda malamai suka zaɓa shine abinda malamai suka zaɓa to sanar kalami farkon magana a ce illa zaidan kamal kaunu to mana o malamai sun hana ta yi utamin zancen da yake abin dogara da shi wal adad ko a ce ya gabaci adadi wato aibi adatin da wato kalmar istisna'i a ce wato illa salasata ashara ja alƙawmu to mana u malamai sun hana fi mu'uta a wancan da yake abin dogara da shi sai da ce ja alƙawmu illa salasata ashara to ka jefar da illa kabla ha idan kai tafrigin abinda aminin da yake ya zo kafin ita da tulwiha ga abinda yake ya zo bayanta illa ta zo sai ya zamo kafin a faɗi illar an faɗi wani amini shi ko aminin nan ba a kawo ma'amulinsa ba sai bayan da aka kawo illa to a sannan illa sai ta zamo ba a tsayawa ta kanta ba a kula da ita sai ta zamo a bajefarwa ce kamar kace ma kama illa zaidu to yanzu kama fi'ili ne mari zaidun fa'ilinsa marfoyi ita illa ba ta da wani abu ana kamar inda kace ni ma kama zaidu haka nan inda kace ma ra'aitu illa zaidan to ra'aitu fi'ili ne da fa'ili zaidan maf'ulinsa illa ba ta da wani aiki kamar inda kace ni ma ra'aitu zaidan ko ma barartu illa bi zaidan to wannan illa anan ba ta da wani aiki kamar ka ce ma marartu bi zaidin ne yana zai zama bi zaidin jari da majruri ne kawai mislaha ko in ta karfafa kamata kamar misali ta ce ma ja alƙaunu illa ahmada illa abul ala'i wanda ya zama ahmadu dinnan shine abul ala'i to to a sannan wannan abal ala'i din da yake ya zo bayan illa sai a ce badali ne daga wancan hamada din am illa din nan ba ta da wani aiki illa din nan ta biyu ba ta da wani aiki kawai ta an sa ta ne don ƙara karfafawa ba wani daban ake nufi ba hamadu din shine abul ala'i
وإن تكرر لا wa in tukarrir وإن تكرر idan ko ya zama ka maimaita ya zama ka maimaita ta لا لتوكيد ba wai don karfafawa ba ya zama kowace tana daukan ma'anarta kamar kace ja alƙawmu illa zaidan illa bakaran illa amran illa halida wanda duk waɗannan suraye ne na mutane daban-daban to fa in farragata idan istisna'i ne mu farrage fansibaha sai kai mata nasara duka yahun abin ya yi sauki la wahida banda guda daya faj'al lahum la zikitara sai ka sanya masa abin da magana take nema shi yasa sai ka ce ma qama illa zaidun illa bakaran illa am illa amran illa bakaran illa halida ya zama ma qama dinnan qama dinnan fa'ilinsa shine zaidun wanda kuma nan da ka kawo zaidu a matsayin fa'ili ba dole sai ka yi haka ba ka iya kawo na biyun ya zama shi ne fa'il shi zaidu din na farko kai masa da sala ka ce ma qama illa zaidan illa amrun illa bakaran illa halida a nan amrun ya zama shi ne fa'ili ka iya kawo na dab da ƙarshe ma ya zama fa'ilin ka ce ma qama illa zaidan illa amran illa bakarun illa halida in ka ga dama ma ka bar na ƙarshen ya zama shi ne fa'ilin sauran duk sai kai musu nasara ka ce ma qama illa zaidan illa amran illa bakaran illa halidu to daidai a ciki dole ya zamo ma'amuli ne na fi'ilin nan da ya zo na amilin nan da ya zo kafin illa amma sauran gaba daya duk sai kai musu nasaba inda yake kayi tafrige kenan au a harta ko ka jinkirta ta ya zamo ka gabatar da mustasna ne akan mustasna minhu fansibaha to duk sai kai musu nasara yahun ya aka ya yi sauki illa wahida amma fa banda guda daya fa ji Allah hulla zikatara sai ka sanya musu abin da ya kunta sai ka ce ma kama illa zaidun illa bakaran ya illa amran illa bakaran illa halidan alqawmu alƙawmu nan kaga ba wai kayi tafrigi ba ne gama din yana da fa'ili ba wai abin da ya zo da illa ba amma abin da ya zo da illa din ka gabatar da shi akan mustasna minhu shine alqawm to shi ma anan tunda an ce yin badali ya fi to sai ka sanya ɗaya daga ciki ya zama shine badalin sauran ko duk sai kai musu nasara kuma wanda zaka sanya a matsayin badalin ba sai lalle na farko ba ka iya sanya na gaban na farko ko na da da na karshe ko na karshen ma ka iya cewa ma kama illa zaidan illa amran illa bakarun illa halidan alƙawun ko kuma ma kama illa zaidan illa amran illa bakaran illa halidun alƙawun to duk ah, kowanne a ciki ka iya yi kowanne a ciki ka iya yi to
inda da rafi a yabon da da yi yawa ya daman shi ne ka yi itiba'i kenan ba to
wallahi ne ha na hatu na kabin ihu abin na a ta yi ko a tashi wala ya liha din to wa nasbu kulli ha ka ketare wani abu ko wani su bi kulle ha a ce za a yi wa dukkanin ta nasaba mukaddam idan an gabatar da ita ma rira shi ne zancen da aka fi yadda da shi ya zama duk ai musu nasara ma ya fi a ce ma kama illa zaidan illa amran illa bakaran illa halidan alqawm to duk ai musu nasara shi ne abin yadda da shi ma shi ne abin da ya fi to mm, mhm, ولا يأمل mhm. Ba- بها فيما تقول wala yaliha mhm, na'atu ما gabano na'atin abin da ya gabaci illa zuwa bayan illa baka ce ma marartu bi rajulin illa zaidan alimin ba ma marartu bi rajulin illa zaidan alimin ya zama alimin na atin rajulin ne ya hain gashi rajulin dinnan ya zo kafin illa a ce sai bayan ka kawo illa kuma ka ce za ka kawo na atin ita illa ba ta shiga tsakanin na ati da man'uti to ولا يعمل ما يملكها abin da ya gabace ta baya yin aiki فيما a كان cikin abin da yake ya zo bayanta baka ce a, ma ra'aitu rajulan rariban illa zaidan amran ba kace kana nufin ma ra'aitu rajulan rariban amran illa zaidan mun ga wani yana dukan amru ba sai zaidu to kace ma ra'aitu eh, rajulan rariban illa zaidan amran ya zama rariban dinnan da yake ya zo kafin illa a ce ya yi aiki a kan maf'ulin da yake sai da aka faɗi illa aka faɗe shi to shi ma ba haka
وأكثرهم haka nan ma aka sun haka abinda yake ya zo wato bayan illa baya aiki a kan abin da ya gabace illa da ka ce ma ra'aitu rajulan eh, eh, illa wato zaidan illa amran rariban ba a ce rariban din nan ya ya ya nasabci zaidan din da ya gabata to ba za ta yi ba shi yasa ita illa mai shiga tsakani ce kwarai tana shiga tsakani kwarai ba ta barin abin da yake ya zo kafin ita a ce ya yi aiki bayanta matuƙar dai ta yi istisna sai dai idan ta zama mufarraga ce haka nan ba ta barin abin da ya zo bayanta a ce ya yi aiki a cikin abin da ya gabace ta to ومألف الناس uhu, الله مبارك bayanta idan a nafaye ne murari'i yakan zo eh, kamar ah, wato bayanta idan wato a nafaye ne to murari'i yakan zo Eh, kamar ah, ma ra'aitu zaidan illa ya siyu ban taɓa ganin zaidu ba sai ko yana tafiya ma ra'aitu zaidan illa ya siyu to والمالك idan mari yakan zo من فعل خلا idan fi'ili ya gabata kamar ma ya fi himin rasuli lilla kanu bihi ya stahzi'una to kanu mari ne to saboda a can baya fi'ili ya gabata ma ya fi him ma ya fi himin rasuli lilla kanu bihi ya stahzi'una to ضرورة بغير kai istisna'i majarura kana jar- kana jarrantar shi mustasna da gairu gairu ta ana istisna'i da ita a istisna'i da gairu arire ne yanda zai faɗa nan gaba al'aslu fi gairi maji'uha sifa asali ita ta zo sifa amma akan yi istisna'i da ita amma ko in aka istisna'i da ita sai a jarranci mustasna din ta ce ja alqaumu gaira zaidin
مسرعة haka nan siwa ja alqaumu siwa zaidin
وليقربا da il da gairu da siwa sai a yi musu li'irabi أما فلا illa kamar abin da yake ya bi illa inda aka ce shi abin da ya bi illan a yi masa nasaba to su ma gairu da siwa sai su zamo nasaba za a yi musu sai ka ce ja alƙawmu gaira gaira zaidi yana za gaira zaidi yana za ka ce ma a ja alƙawmu illa zaidan to na- a nasaba nan da take kan zaidan sai ta koma kan gaira inda yake gairu ne shi zaidi sai ya koma majruri haka nan kace ja alqawmu siwa zaidi to siwa din mansubi ne da fata muqaddara akan alifa to سواء haka nan ana yin is- eh, sawa daidai wa daida daidai wa daida daidai wa daida inda zaka ce ma ja alqawmu illa zaidun to haka nan anan ma zaka ce ma ja alqawmu gairu zaidin haka ne da wajen sauran larabawa zaka ce ma ja alqawmu gaira himarin yam illa himarin ma ja alqawmu illa himarin to nan ma sai ka ce ma ja alqawmu gaira himarin yanda wajen manuta bimin suka ce zaka ce ne ka iya cewa ma ja alqawmu illa himarun to a wajen su ma ka iya cewa anan ma ja alqawmu gairu himarin to inda kuma za ka yi nasba saboda an gabatar to aka ce shi ya fi shi surudi ma ya ce ai dole haka za a yi to in ma garin ce haka ne sai ka ce ma ja a gaira zaidin alƙawun a wajen surudi da wasu malaman suka ce dole a yi haka amma ibn malik ya ce a a iya cewa ma ja a gairu zaidin alƙawun
بلا يكون ليس نسب huttima bayan wajabta yin nasba da la ya kunu ana istisna'i da la ya kunu amma dole mustasna nasba ake ah, wato ja alƙaumu la ya kunu zaida laisa haka nan laisa ana istisnai da ita amma mustasna din nasu ba ake za a ce ja alƙaumu laisa zaida Eh, ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama kullu ma anhara dama wa zikra rasulullahi alaihi fa kuluhu laysa sinna wa zufra ko hadisin sa dai kullu ashabi kad ahastu alaihi laysa abad dardai laysa abad dardai ba wani a cikin sahabbai na sai ko idan da na so da na ce akwai ranar da zan iya cewa yayi min laifi amma balla abu dardai abu dardai ba ranar da zan ce ni yayi min laifi an ce wannan hadisin shine dalilin da yasa sibawai ya nemi nahau ilimin nahau da da farko farko tashin sa hadisi yake karanta wato yana karatu wajen malamin sa Hamadu Hamadu bin Salamata da yazo karanta wannan hadisin sai yace laysa abu dardai sai malamin yace kai kai banna laysa abu dardai aka ce to wannan magana sai ta ci gasi ba wai yace aiko tun da haka lamarin yake sai na tsaya na nemi ilimi da ba zan sake karanta wata magana wani ya ce min na yi banna ba shine da kofa da neman ilimin na hau ai ya zamo abin da ya zamo to to kaza kaza haka nan hala ana cewa kamar gomu hala zaidan
ada haka nan ada kamar gomu ada bakaran
minima su hala da ada ka iya yin jarra da su kace kamar gomu hala zaidin ko ada amrin
wa ba'ada min sib idan suka zo bayan ma sai kai nasu ba ka ce ma kamar gomu ma hala zaida ko ma ada amran
wanda ya nuna da a ce a yi jarra da su bayan ma wannan nadiri ne a ce kamal kawo ma hasha zaidin ko ma ada bakarin to ran- ko ma hala ma hala zaidin ko ma ada bakarin to wannan nadiri ne
wa zani fi ilani su hala da ada filai ne idza lam yajidu idan ba su yi jarra ba su kai nasaba sai zama filai ne fa'ilinsu lamiri ne mustatiri wujuba fa'ilin lamiri ne mustatiri wujuban yana cin wuraren da aka faɗa a baya ko wasaturu marfu'in bi amrin hutima wa duna ya murari'in wa sunaihima wa fi'ili listisna'i shine nan kenan wata ajubi shine wanda zai zo nan gaba wa alif tafril shi ma zai zo nan gaba fa fastu sibi to in a karasa a bai a bai shi haka to a- wato ba ma sai a yi nasaba wato in aka yi eh, in aka yi jarra da su dai sun koma harafi shi yasa ita hala ake cewa tana zuwa a matsayin suna tana zuwa a matsayin fi'ili tana zuwa a matsayin harafi domin akwai suna ko akwai inda hala ta zo a matsayin suna kamar baitin mai ashirya ra'ayi mai ashiryan ya baitin ashiryan yake inda hala ta zo suna Hmm? ina ne ha- ta zo a babin ta ne mako ra'ayi mai ashirya wannan sawa kai mai ashirya turidu halan auban wa fihi ihahatun tura laka fihi kulla waqatin izahatun ko turidu hala hala suna ne nan kana nufin gurin kiwo makiyaya ya dai a same ka wasu kuɗi dukiya ta taho da yawa a ringa managar ga miliyoyi na ko ga biliyoyi sun taho shine kake nema eh auban alhali ko annoba ce da irin wannan garganta annoba ce to na- na- inda yake ya zo kuma fi'ili wato kamar wannan haladin inda ta yi nasara inda ta zo harafi kuma inda yake ta yi jarra shi yasa ita tana cikin haruffa ba- ko kalmomi guda goma sha tara da aka ce sukan zo suna su zo fi'ili su zo harafi to akwai mai tambaya laifin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake cewa wala matawarra an halalin walau hala walam turfihi fi galibil waqti yashba'u cewa mai ake wato cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan abu halal ne ba cewa bara ya tsantsani ya bashi a'a yana amfani da shi tsantsani a hakika a cikin barin haram ba a cikin mutum ya ba halal ba a'a ya yi amfani da halal wannan daidai ne ba tsantsani ba ne ya ce zai bashi shi yasa wani a cikin manyan sufaye yake cewa da muridansa in za ku ci ku ci mai daɗi in dai halal ne in ya so in kun gama ce ku ce Allah mun gode in kuka ce Allah mun gode kun ci min da mai daɗi bakin ma da harshen ku sai su ce gaskiya ne dan mun ji daɗin mu ma mun ji daɗin amma in kuka ci mara daɗi kuka zo kuma bayan kun gama ce kuna Allah mun gode harshen ku da bakin sai su ringa to an dai faɗa amma ni ban ji daɗin ba ban ji daɗin ba yaushe za a ce an gode a ci mai daɗi ku sha mai sanyi ku ce kun gode ku sha mai sanyi ku ce kun gode sai harshen ku da zuciyar ku da cikin su ce gaskiya ne gaskiya ne dan su ma sun ji dan su ma sun ji walan kirfi ko ba ka samu manzo sallallahu alaihi wasallam fi galibin lokaci ya shawo yana ci ya koshi a galibin lokaci galibin lokaci baya ci har sai ya kai ga koshi kuma yake tambawa ya ibnu al-arabi ne a hakamul qur'an to ibnu al-arabi ne a hakamul qur'an asalinsa daga wajen andalus yake wato an haife shi wajen hijira ta ɗari hudu da saba'in da ah, wato wajen ɗari hudu da sittin da sittin da wani abu aka haife shi da sittin da takwas ɗari hudu da sittin da takwas aka haife shi yau fati hijira ta ɗari biyar da arba'in da uku kuma ya yi littattafai da yawa ba ya yi littattafai da yawa musamman abin da ya shafi hadisi yawan muwadda sharhohi sharhohin da yawan muwadda sun fi uku dai masa sharhohi da yawa ga gabar sunan ɗaya daga sharhohin an kawo shi ko haka nan kuma ya yi littattafai a usulul fiqh yana da masul na usulul fiqh ya yi littattafai na fiqh ya yi littattafai a nahawu musamman akwai littafinsa da ya akan irin matsaloli ko bangarori na nahau da yake ma- wanda yake mai kokari a fannin fikihu ya kamata a ce ya sani saboda sanin wannan zai taimaka masa malja'atu ko ko mulja'atu mutafaqqihina ila kalamin nahawiyina Eh, maganganu na malaman nahawu wanda suna da muhimmanci kwarai ga malaman fikihu wanda suna da muhimmanci kwarai a ce malaman fikihu sun sani to ya yana da littattafai da iri daban-daban shi ya sa malami ne shi ne kuma shauri hayar kofi ya ne zuwa gare shi a mukaddama sa manzumarsa mashuriya kwarai da ake yawan karanta ta a nan kasar da yake cewa zakara za muhammad ibn al-arabi hizaratul ilmi wa qurbul magharibi in kana ahlan yau ne mu dini wa sala za ra'ayin min at-tarkini to shi ma ibn al-arabi din ne yake ne tada da shi ya hayal qurbi da shi ah, wato ibn al-arabi tsakanin su ba nisa tsakanin su ba nisa don shi ya hayar kurdubi mai manzu da nan wajen ɗari biyar da saba'in da wani abu ya wafati shi yasa wannan ya riga shi wafati da shekara talatin da wani abu ne shi wannan mai manzu nan ya riga mai tafsiri ya riga mai tafsiri mai tafsiri shi sai ɗari shida da wajen ah, tamanin ya wafati ah, tafsirin kurdubi shi yasa ya riga shi ba kamar yadda wani malami yake cewa wa'adin mutum ɗaya bane ba mutum ɗaya bane ya hayar ƙurɗubi daban a ƙurɗubi mai tafsiri kuma daban akwai kuma wani ƙurɗubin malamin shi ƙurɗubi mai tafsiri wanda shi kuma ya fi shura wajen ilimin hadisi yana da sharhin musulun ko yana da sharhin musulun shi da wannan ilimin arabi malamin alƙali iyar ne malamin alƙali iyar ne mai ashfa ko da yake da shekara ɗaya ya riga shi wafati ya riga alƙali iyar da shekara wafati da shekara ɗaya tunda shi ya wafati ɗari biyar da arba'in da uku shi ku alkali iyar dari biyar da arba'in da hudu shi yasa ya alkali iyar kenan daɗewa a duniya shi saba'in da biyar ne a duniya alkali iyar ko ya sab'a sittin da takwas ne alkali iyar ya yi shekaru sittin da takwas ne a duniya shi ko ibn arabi ya yi saba'in da biyar ne to a takaice dai kenan ko sun ce da ɗaukar hasha kamar hala take ita ma akan zo da ita don istisna'i a jarrance mustasna a ce kamar qaumu hasha zaidin ko kamar faɗin mawaƙi na sadda hayyu wala maitun masaddahuma illa al-hala'iqu min ko illa al-hala'iqu min ba'din nabiyyin hasha quraishin fa inna allaha farra lahum على البرية بالإسلام والدين ما سد حي ولا ميت مسدهما إلا الهلائف من بعد من بعد النبيين هاشا قريشا فإن الله فرض لهم على البرية بالإسلام والدين أقع بيت النفرقو أكو ونشاهدوكو ونشاهديني أبيت النفرقو ما سد حي ولا ميت مسدهما إن عبروني wani hakimi ko gwamna da ubansa yake cewa ai ba a taba wani mai rai ba ko matacci ma da ya huce a baya da ya tsayaye abin da su suka yi amma da yake hakimi yake yabo ko gwamna ba halifa yake yabo ba ya ce illal hala'ifa sai ko halifofi a ga kawo kariya ka a kama shi ko a ci ina shugaba ka ce gwamna ya yi abin da min ba'adin nabi'i ni bayan annabawa sai anan shahidin shi ne wato nunin jam'i aka yi masa kasara ko wa kallaman bi kasrihi na dad ha sha quraishi yace amma banda quraishawa shi ya nan wata tsoron ya ji ko kai su quraishawa su kana shi su kai shi ne kake ban wasu kake cewa sun yi abin da ba wanda ha sha quraishin fa inna allaha fara lahum alal bali yatbi islami wad din yace ha sha quraishin ana cewa kuma ha sha quraish a a ce ha sha zaidan to in an ce hasha ƙureshin kamar wannan hasha ƙureshin hasha harafi ne in ku an ce kamar ƙaunar hasha zaidan to a sannan hasha fi'ili ce to yakan ce hasha lugga ne
وما domin la ta saban وما لا تسهل ita hasha ba ta zuwa tare da ma ba kamar hala ba ko ada da akan ce ma hala zaidan ko ma ada ba kada ita ha- hasha ba a cewa ma hasha zaidan wa awulan na muhimma in kaga wani waje an faɗa faɗi ba ce ba wannan hashar ba ce kamar misali na baitin mawaƙi fa innal qauma ma hasha quraishan fa inna nahnu afraluhum fi'ala ko kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce usamatu ahabbun nasi ilayya ma hasha fadimata wannan hasha din sai ka dauka cewa ba wai hasha ta istisna'i ba ce shi yasa sashen ruwayoyi ya zo na hasha fadimata wala gaira da yana ce a duk mutane ba wanda muke so kamar usamatu to na sha faɗi mata manzon Allah bai fidda faɗi ba ba ko ita bai ware da wala gaira ha ko waninta a nan da ya ce ba wanda ya fi so irin usamatu bai ware kowa ba to yau ya zama bai istirza ba fi'ili ne kenan to وقد تجيء إلى shi ne ta kan zama fi'ili wanda yake ta sarrafi kamar ga shi wannan fi'ilin na biga ya kawo murari'insa wala ara fa'ilan tun nasu ya shi wa ma'uha shi min al'aƙawani min ahadi wala ara fa'ilan tun nasu ya shi wa ma'uha shi min al'aƙawani min ahadi illa sulaimana in tsalal ilahu lahu don filbari yake to yace wa ma'uha shi kaga ya sarrafa shi ya kawo murari insa ba na fidda wani a cikin mutane sai ko annabi sulaiman tun da ake sarauta ba taɓa sarki kamar sarki ni umanu ba eh ba wanda ya abin nan umanu ne ba wanda zan ware ko in ce ai sai kowa ne a'a sai dai sulaimanu annabi sulaimanu dan shi sarautar tasa umarni ne na daga Allah in qala al-irahu lahu qul bariyatu fa'adha an riyadi ya hayyi fil janna inni qad azamtu lahum yabnuna tanwara bis safahi wal amadi wal ummidi to to تسرجس eh وقد يجيك إلى وقد يجيك إلى له تصرف وقد تجيء وهو شيء أكا يسوع نعم وسنن takan zo kuma suna وتنزيه kamar an ce tanzihu kamar na hasha lillahi kamar an ce tanzihan lillahi na qur'ani wa qul hasha lillahi ma amilna alaihi nasu wato kamar an ce wato ma tanzihan lillahi sannan hasha din suna ne da zahu yulafu an san cewa a sannan zai zama mabani
وبيد فيه كثير baida a yi sosai wanda yake mai baɗi yana da jira ka gairu kamar gairu hakan yi istisna'i da baido ido su malaman amma fa sai guri da yake mai baɗi alhali shi bai da koyaushe da nazuna da nasla yake zuwa ba a cewa baido ko baidi dole baida ake cewa
وإبادة kuma ana rafa shi da anna kamar hadisu ya kamar a ce fulano fulano da niyin bai da annahu bahilu wane duk mun yi magana kudi ake yana da su amma kuma marowaci ne fulano da niyin bai da annahu bahilu to ah, ko kuma kamar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ah, wato ana afsahu man nadaka bin radi bai da anni ne quraish amma su suka ce wannan bai da din ta zo ne da ma'anar min ajali kamar ta ce min ajali anni ne quraish amma dan malik ya ce a bai da din anan din ma dai ma'anar ta gani shi yasa yana daga abin da ake kira wato a kawo yabo a- wato a kawo kamar abin da yake zargi alhali yabo ake nufi kamar na nabiga da yake cewa wala aiba fihim gaira anna suyufahum bihinna fulunun min qira'il kawaqib kawaqib tuhayyana min alwani wa halimatin wala aiba fihim gaira anna suyufahum wato takidul madhi bima yushbihu zanna wanda nau'i ne na badi'i ko ko takidul zanni bima yushbihu madaha to a mu an ce wato fi'ili ne ma hasha bai fidda Aha, ko ma hasha tu ban fidda Aha, amma hasha ai banda kaga ai ma hasha din yana nuna ba a fitar ba kenan in an ce dole sai dai yanzu fi'ilin yawa yana nuna ba a fitar ba in ko hasha din ne kawai aka ce an fitar kenan Aha, an fitar kenan to daman su akwai iyaka abin da suke da shi shi yasa abin da ya haura wannan dan ragowa ne dan kadan min haisu ma badalahu daga duk inda abin ya bayyana gare su an mahibe daga abin ganin kwarjinin sa dori a kira za mu habbabi abin su to su yin wannan ya bayyana gare su sai su maza su rinƙe idanun nasu a wato wannan kinaya ce daga wata sifa me ce ce sifar kunya a haka nan kuma a shi mahibin dori muhabbabi shi shi ma dai kinaya ce wannan daga mausufi kinaya ce daga mausufi mausufin bi annahu mahibun fi suduri muhabbabu wannan kuma ma ra'atul da alqara halahu fi alqalata sumalamata hawwali yake cewa ashe da kaga cewa girma ya ajiye siddin sa ba ya sauka a iyalin dalhatu sannan bai basu ba shi kuwa da kira ce an nisbatin su alin dalhatu da ya suke shi a gadon sa karshen girma alqara halahu rahalahu kada ko bai to ce su guda hudu din na mutanabbi ne rahaltu fa kan bakin ya alfani shadin alayya kan bakin ya na bar na bar sham na bar sai dawlat amma na bar mutane suna kuka suna kuka gare ni wani ya nemi kuka da idanun dan barewa wani kuma ya nemi kuka da idanun zakoki wato a cikin wanda suke min kukan akwai mata mata kyawawa suna kukan na bar kasar su haka nan a cikin masu min kuka akwai sadaukai maza sadaukai maza su ba su da kukan na rabu da su wa ma rabbatul qudil malihi makanuhu ya azza min rabbil hisabil musamman yake cewa mace me a warwaro wanda in ka ga wajen da ta sa a warwaron kasan lalle yana da kyau to bai ta zamo mafi gajen haƙuri ba game da rabuwa da ni daga wanda yake ma'abocin kansakali kansakalin da in ya sara baya bari inda ya sara din sai ya yanki wato da mata kenan da sadaukai maza duk suna kokan rabuwa da ni kuma kana ma bai habibu bukan nan da a ce abinda aka yi min masoyi ne mai lullubi ya min da a ce mace ce ta yi min laifi a zartu to da sai in ce eh da hanzari mata da ma ai suna da raunin hankali dan mace ta yi min abu bai kamata ka cika damuwa a kai ba walakin min habibin mu'amman sai dai abin ya zo min ne daga masoyi na- mai rawani namiji ne amma ya min irin wannan yana nufin saifin daulati kinaya ce daga saifin daulati saifin daulati shi ne ya bata masa rai har ya bar shan din ya tafi musu da wajen kafin rana wata ƙarin ya jike ni amma kuma ya baya son in rama Eh, ya sa an wulakanta ni a gabansa amma kuma ba ya son a ce na zage shi domin dole mataga hawa daman ko ai akwai soyayya da nake da ita gare shi duk da abin da ya mu soyi na ne shi yasa ni ba zan iya zagin sa ba ina da akwai so tare da ni kasurin kafi da zai kare tafina daga ce in daga zan taba shi ya kausi ko ah, wato gidan ah, kibiyata bakana ba zan iya daga ka ba bakana in ce zan harbe shi ba wa asumi ko kibiyoyi na wannan kuma la yana halittar nuna ta yakin alaiki wa rahmatullahi salam shi kuma kinaya ne daga mace yake da dini yayin yake da dini to duk da ababin da yake naya ne ko ba a balaga ne to alhamdulillah asali a cikin gairo majidu hasifa ta zo a matsayin sifa asali a gairu ta zo sifa a istisna'i da ita wannan zuwa yake asali duk inda gairu ta zo ta zo a- a matsayin sifa ta zo a matsayin kalma ta istisna'i wannan zuwa yi to muhammadu illa sun dauki illa cewa ita ma takan zo a matsayin sifa amma ba inda yake ma'arfa ba Eh, wato ja'ani rajulun illa zaidun Zai- wani mutum ya zo min wanda ba zai duba ne illa a nan ta zo ne kamar suka to
bisharku zikirhi da sharaɗin ambatan shi wanda aka sifanta din da sarkihi a ce kuma ya gabata bannan inda yake ya zo daga baya in ya zo daga baya wannan dole a ce illa ta istisna'i ce وأن يصح الاستثناء ya zama ko waje ne da istisna'i zai inganta حيث الوصف أن inda yake sifar ta bugura ya zama waje ne za a iya istisna'i da za a iya fitar da wani abu daga ciki to وزاد قوله wasu malamai suka ce sharaɗin sai ya zama ya nuna umuri sannan ne ya illa za ta iya zuwa a matsayin sifa kamar na ƙara fihi ma alihatu daga tun da yake ya zo alihatu na kira bayan sharaɗi za ta iya zuwa za ta iya nuna umumi shi ne jam'iyya to da ce illa Allah wa ce illa a nan ta sifa ce daidai ne ya dan ba ta istisna'i ba ce ko to
يعني مثل نكهم Uhum, zo alin jinsiya kalmar da yake ta zo da al wadda take jinsiya to ita ma kamar nikira ce kamar ja amin rajulu gairu zaidin to ana nufin jinsin mutum ya zo min ko za ni rijalu gairu zaidin illa zaidin to wannan ar- an din ta ji- jinsiya ce shi yasa abinda ta shigarwa ba lalle ma'arfa ce tsantsa ba domin yana tare da dai tsakanin nikira da ma'arfa shi yasa tafiya su daya ta yi a tafi da shi kamar nikira to
وهذا تالي غيري domin a shafe abin da ya zo bayan dauro أو إلا ko abin da yake ya zo bayan illa وبعد ya bayyana من بعد الله bayan laisa a ce laisa gairu ba ce gairu hu ba ko i- laisa illa ba ce laisa illa haza ba a shafe haza din ko hu din
لا سواها amma banda wani gairu shi yasa ba daidai ba ne banda wani laisa banda wani laisa banda wani laisa yau ba daidai ba ne kenan a ce la gairu kamar da ake cewa la gairu da yake zuwa a zancen malamai da yawa aka ce kuskure ne kuskure ne ibn hishamin a littafin sa magunin labib akwai inda yake nuna cewa haka yadda saudi ya faɗa a nan haka maganar take to amma kuma da aka cika duba a littafin sai aka ga shi kansa ya- ya shafe wato bayan ladin ya ce lagairu akwai inda ya ce lagairu a cikin littafin bayan ku a ɗaya wajen ya ce ai faɗa haka kuskure ne a ƙasa to ai ajizanci ne na mutum abin da wani yake ganin ba daidai ba ne wani lokacin ne wani lokacin kuma in Allah so sai idan sai ya rufe ya manta ya yi ɗin ba daidan ba ya za to قال نوري أكينا yawa sai dai a ce lagairu hu amma ba a ce lagairu ba ko lagairu haza lil asah a zancen da ya fi inganci amma suka ce ai ya inganta don ga tana yana yau zuwa zantutukan malamai ana cewa na gairo na gairo to to ya zango ma wa ma wannan ya kawo ma din ne nan take ne ma din ta take ne ce ko mal gairu ai wannan gairu din ba wai wadda take ake fada ita wadda ake magana a kanta wadda ba al'adiki shi ko da ya kawo ne alce ko to abinda ake kira hali sifa ce wa da aka ce sifa to har na a ce ma sai ya shiga domin ka ce ja a rajulun ɗawilun ya ɗawilun ma ya shiga to aka ce farlatu sai wanda yake farla shi ko wannan ɗawilun ai ba farla bane don ga shi ya bi musnadu ilaihi ba shi yasa sai wanda yake farla wanda shi ba musnadu bane ba musnadu ilaihi ba Mhm, halin da yake fahimtar da cewa kaza ya aku a hali kaza eh wato da da aka ce farlatun sai ya zama hatta mizi ma don shi mata mizi farlatun ne kuma eh, to sai da aka ce fi mu fi halin to sai aka kore ta mizi da mizi shi ba yana fahimtar da fi halin ba ne shi yasa kenan kamar ita ce za a zai don rakiba to cewa ya zo mahayi hali ne ya nuna ja a fi halin rukubihi ko fi halata rukubihi to istiƙaƙi ofi an bibiye shi kasiran da yawa galibi shi hali ya fi zuwa mushtaki kamar wanda in kace ja a zai don rakiba amma kaɗan yakan zo ba mushtaki ba kamar misali da suke cewa halakallahu zarafata idan ha adwalu min rijlaiha Allah ya halicci raƙumin jeji alhali kafafunsa na gaba sun fi kafafunsa na baya tsawo to wannan ya ba ai ba mushtaki bane ba mushtaki bane to ko faɗin mawaƙi fa ja'ad bihi sabdal izami ka annama imamatuhu bainar rijali sa'a riwa'u to ta ɗaya ta yi wani abu can ba dai a'a ba dai wannan ƙalo haka nan ma ya zamo ah, yana ciruwa ya zama yana ciruwa shi ma kufi an bi shi an bibiye shi fihi a cikinsa kasiran da yawa galibi hali ya fi zuwa muntakili shi ne ya zamo shi wanda aka ba wa halin ba lalle sai da wannan halin ba yanzu misali in kace ja a zai da rakiban to ai zai da ta iya zo ba a mahayi ba ta iya zamo ya zo mashiya to amma hali kaɗan yakan zo lazimi shine ya zamo bayan da za a yi sauya daga haka kamar wanda misalin da aka faɗa halaka Allahu zarafata ya da adwal min rijlaiha Allah ya raƙo min jeji alhalin kafarsa ta gaba ta fita baya tsawo to wannan halin ba a taɓa ganin raƙo min jejin da ba haka yake ba ko faɗin mawaƙi fa jari sabdal izami ka annama imamatuhu bainar rijali liwa'u a uwarsa ta haife shi ne manyan gaɓoɓi tun da aka haife shi daman an haife shi mai manyan gaɓoɓi shi yasa in ya miƙe a cikin mutane ya naɗa rawani sai ka ga kamar tuta ce aka daga a cikin mutane saboda tsawonsa sai ka ga kamar tuta aka daga to ka annama imamatu hu bainar rijali liwa'u to wannan zo to ko a tashi wannan zo din to ya wato shi lizinci yana yawan zuwa a cikin hali ya haka ɗin ya yawa kwarai a cikin masdarin da yake a wato ya yi takidi Eh, masdarin da yake ya yi takidi to galibi wannan ya fi zuwa mushtaki kamar fata da sama rahi kan min kauli ha ko la ta safu lan mufsidina a nan hali ya zo mushtaki ya fi yawan zuwa to istiqaqi ya ce hali ya zo mushtaki yana koruwa idan ya zamo an sifanta shi idan ya zamo halin wanda yake an sifanta shi to idan aka sifanta shi to a sannan galibi sai da har sannan gaba ɗaya ba za ta yi ya zama mushtaki ba Eh, wato kamar misali ya sirri zaidan sirran hasana inda aka san sirran din halaka wani sirrihi sirran hasana kaga sirran anan ba mushtaki ba ne tun da masdari ne nazari ta shi daga gare shi ne ake yin istiqaqin ba shi ne a yi mustaqi ba shi daga gare shi ne ake yin istiqaqin to aikin da yake mai yanki ko ko inda yake an kaddara murafi ko inda yake an kaddara murafi eh, wa ya zamo halin an kawo shi bisa cewa akwai murafi aka shafe aka kawo murafi ilai to a irin nan ma galibi a hali sai zamo lalle ba mushtaki ba ne sai zamo lazimi ne to aikin da ala asalin ko ciyar bisa asali kamar misali haza hata muka zahaba zahaba ɗin hali ne wanda yake nuna asali wannan zoben ka ne halin kasancewa asalinsa zinari to zahaban ɗin kaga ba mushtaki ba ne suna ne jami'i
da farin ko zai zai bisa reshe kamar misali haza zahabuka hataman wannan zinarin ka ne alhali yana zobe
an yi aure na ji a kuma ko suka ga ya zo da su irin don ya nuna su iri farashi kuɗi kamar bi'ihu muddan bi kaza wannan muddan ɗin hali ne tunda ya nuna su iri gashi ba mushtaki ba
an fa'ala ko mufa'ala kamar bi'ihu yadan biyade ko kallamtu fahu ila fiya ko fahu lifiya ya zance da shi gani gashi
an yi ko kuwa zama ya nuna nau'i inda hali yake nuna nau'i kamar ta fara katil hali badada to sai badada din ba mushtaki ba ne wata su biyu ko ko mutashabihi kamar karra zaidu asadan asadan din hali ne da yake nuna tashbihi
an yi fa'ala ko ko mufarala mufarala ta yi shi a kansa ta yi kuma tsaka- a tsakanin wani abu da shi misali inda yake shi a kansa kamar da sukan ce haza busaran a ɗaya min hurɗaba wannan sannan ma bai ƙarasa nuna ba har ya fi daɗi halin bai ƙarasa nuna ba ya fi yin daɗi fiye da halin da ya gama nuna a wannan faralar a shi kansa ne shi a kansa shi ne sanda yake busur ya fi daɗi fiye da sanda yake rudabu ko zaidun iflan zaidun iflan afralun minnuhu ya fi'a zaidu sanda yake halin yana yaro ya fi da- da ya zama saurayi sanda yake yaro bai- bai girma ba ya fi kirki ba fiye da yanzu domin wannan ya nuna mufarala ne a kansa shi a kansa ne shi ɗaya ne dai amma aka ce a wannan halin ya fi fiye da a wannan halin ko kuma ya zama a tsakanin abu biyu kamar misali da suke cewa a- a- wato aliyu iflan ajallu min sa'idin kahala aliyu yana yaro yana abin da sa'idu ba zai ba ba alhali sa'idu yana babba ko wato wannan kaga tsa- wato mufarala tsakanin abu biyu ne Eh, tsakanin aliyu ne da sa'idu ko kuma baitin nan mai wuyan ne irabi wanda ake cewa ma'ana sama ta kan yi wuyar ganowa cewa to ayyuruna to ayyuruna annana alatu wa nahnu sa'alika antum muluka to da sa'alika da muluka din da halaye ne wanda dole su zo jami'ai saboda suna nuna mufarala a tsakanin abu biyu matan nan koyaushe sai ta ringa aibata mu da cewa wai mu talakawa ne ba mu da komai mu dinnan kuwa alha a halin muna talakawa abin da muke ya kai abin da ku kuke a ma- alhali kuna saraka Eh, abin da za ku da kuɗin naku mu da ba mu da kuɗin ma yi muna yin kamar sa sai ne kuma wannan hannu sa'alika sa'alika din nan hali ne antum muluka muluka din nan hali ne to
وما أتاني مجدري abin da ya zo hali in aka ga man- na- ya zo masdari أول to kai ta yi da sakana da suke cewa dala a zaidun bagatatan
بالوصف da cewa ana nufin bagita ya zo ba a zato zaidu ya zo ba taɓa zaton zai zo ba
أو حسب وذاك ko ko cewa za bagatacin an shafe murafi ne aka ban murafi ilaihi yan jami sai ya bayyana to ayyana
ولا يبعث بالأساس إلا eh ba a kiyasta irin wannan a zancen da ya fi inganci a ce masdari ya zo a matsayin hali to za a tsaya ne iyaka inda aka ji daga larabawa ba daidai ba ne ka ce za ka kawo masdari a matsayin hali ba a inda aka ji haka daga larabawa ba sai ko a guri uku a guri uku to wannan ko ba a ji daga larabawa ba ka iya kawo masdari ya tsaya matsayin hali نعم na farko dai إلا أنت الإله inda yake ya zo bayan labari wanda yake an yi ta'arifinsa ko ko ba labari ba ma duk abin da yake ba lalle ne a ta'arifinsa ba amma aka yi ta'arifinsa don a nuna hasaru da zama manufar ta'arifin nan kamar wato a nuna hasaru ne wasan nan a iya kawo masdari bayansa wanda zai zama matsayin hali kuma antal imamu kai ne jagora kai ne jagora karamin halin kasancewa ka wajen karamci wa karamin da fifiko in dai magana karamci ake to kai ne za ka yi mana jagora ko in dai magana ah, ah, farala ake to kai ne za ka yi mana jagora to wannan karamin din hali ne masdari ne ko asali gashi ya zo a matsayin hali to irin wannan a iya wato ah, wato kiyasi a kansa ka iya cewa zaidun al'imamu ilma zaidu shine jagora alhali a bangaren ilimi fa in bangaren ilimi ne to shine zai jagora to ko zaidun al'imamu shaja'atan zaidu shine zai jagora alhali a wajen sadaukantaka in maganar sadaukantaka ake to shine fa jagora amma ba wai in ana maganar wani abin daban ba to وتعود وأن تكبرت yau wani zo bayan abinda aka nuna cikarsa abinda aka kasa masa al don a nuna ya kai inda ya kai to وأنا أما haka nan bayan amma kamar da suka ce amma ilman fa'alimu to wannan ilman din masari ne amma ya zo matsayin hali amma alhalin ana magana ilimi inda a halin ana magana ilimi ne to wane malami ne amma in ana maganar kyauta kenan ta yi ba ne kyautar ba ne ko ko ana maganar iya sa kaya kullum ba a sa da shi ba to amma ko amma fikihan fa fakiru ko amma shiran fa sha'iru to ko amma bina'an fa bani in magana gini ake ai ya iya gini in magana gini ake to ya iya gini to يوم خيري shira waje na uku kuma shine inda ake ke kawowa ta shibihi kama a ce fulanu zuhairun shi'ira fulanu ai kamar zuhairu ne a wajen waka a wajen iya waka zuhairu na bi sulma wanda wasu da yawa suke cewa ai a larabci ba gwanin waka kamar sa a larabci ba gwanin waka kamar sa irin su na umar da wasu manya suke ganin ai gaba ɗaya ne maganar waka ake ba kamar sa ko to irin wannan a iya faɗa ko fulanu hatimin juda fulanu hatimin judan fulanu kama hatimu ne a wajen baiwa Eh, hatimu da ake kururuta cewa a- a wajen baiwa samun wanda ya kai kamarsa da wuya to
وكونها لكل duk guraren nan uku a ce za a yi mata lirabi ba hali ba a harashi ya fi kamata shi ne abinda abu hayyana ya zaba sau da yawa sayudi yakan ɗauko ra'ayyukan abu hayyana to eh? a ce masdari ne a ce mafuli ne mudulake a ce mafuli ne mudulake ya fi ولا تعرف can ne mulashi ya kawo nasa sai wala ya kawo yace za ka kawo hali ma'arifa hali kira ne yake zuwa ba zuwa ma'arifa kai tawilin ma warad abin da yake ya zo ma'arifa in ka ga hali ma ya zo ma'arifa to kai tawilin sa da kira kamar misali du'iyallahu wahadahu wahadahu din hali ne gashi ko ya zo zahiri ma'arifa kamar an ce sai a tawilin sa da cewa mun faridan biddu'a'i mun faridan mun faridan ko ainihin kira ne ko istahid wahadaka sai a ce kamar an ce istahid mun faridan wa hadaka din ko da yake ma'arifa ne amma sai a yi tawilin sa da nikira shi ne ke wa awul da dawilin ma wa da abin da yake ya zo a zahirin sa ma'arifa hali in ya zo zahirin sa ma'arifa sai kai tawilin sa da nikira min alam kama alami kama aka ce zaidun za'ani zaidun hatima hatima wato zaidu ya zo min alhali yana hatimu to sai ka ce jawada sai ka yi tawilinsa da jawada ko aka kawo wani mai fasaha kamar za'ani zaidun sahabana zaidu ya zo min alhali yana sahabanu to sai ka ce fasiha mai matukar fasaha ya zo min alhali yana mai matukar fasaha min murafin ko kuma wanda yake murafi kamar duwa hadaka din sai a ce wato mun farida ko adadi kamar ja'o hamsata ashirin da hala kaunihin hamsata ashara
ولا تنكر صاحبا له bada بدا kakka ce za ka kawo sahibul hali ya zama wani kira sahibul hali ma'arfa yake zuwa galiba a galibi a galibi sahibul hali yana zuwa ma'arfa ne ya zo ni kira kaɗan ne yana daga inda yake kaɗan ɗin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam galisan wa salla wa ra'ahu qaumun qiyama to kiyamin hali ne daga qaumu wanda ko qaumu din nan ni kira ne to wannan min gairil galibi illa bi masoji diftida sai ko in akwai abin da zai halatta a yi mubtada da nikira in an samu abin da zai halatta a yi mubtada da nikira to a iya yin hali ma daga nikira ina misali kamar ya zamo sahibul halin ya jinkirta an gabatar da halin a kansa to a sannan sahibul halin ta iya zamo nikira ta iya cewa fiha da'imar rajulu ko kamar na mawaki liman yata muhishan dalalu ya nuhu ka annahu kilalu liman yata muhishan to mushan hali ne ya zo daga dalalu dalalun ko nikira ne abinda sa ka hali daga nikira saboda halin ya gabata kamar ka ce fiddali rajulun ne na yake fiddali rajulun ai kaga ya halatta ko kuma ya zamo ya zo wato an yi na'atinsa idan aka yi masa na'ati to shi ma ya halatta kamar fiya kullu amrin hakim amran min indina amran din nan hali ne daga amrin amrin din nan ko nikira ne abin da sa aka yi hali daga nikira dan an yi wa nikira wato an mata tasisi da na ati shine hakimin din nan da aka kawo hakimin ko zo bayan na fayi kamar ma a halaka na min karyatin lalaha mun zuruwa lamun zurun hali ne abinda ya sa kai daga karyatin karyatin ko nikira ne abinda ya sa kai hali daga nikira dan ya zo bayan na fayi ko kamar faɗin mawaƙi da yake cewa ma humma min mautin himan waƙiya wala tara min ahadin baƙiya ma humma min mautin himan waƙiya to waƙen hali ne daga hima himan ko nikira ne abinda sa aka hali daga nikira don ya zo bayan na fahimci ne ma ma dinnan ba wata kariya ba wata kariya da ta isa ta hana mutuwa sauka ga wanda mutuwa ta so sauka gare ya sa gaba daya ba wani wanda za ka gani wanda yake ya wanzu haka nan shi latara min ahadin bakiyan bakiyan din hali ne daga ahadin ahadin din nan ko ni kira ne abin da sa ka hali daga gare shi don ya zo bayan na fayi la la din la din na fayi ne ko kuma bayan istifhami kama faɗin mawaƙi ya sa yi halhun ma'aishin baƙiyan fatara linafsika la'uzura fi ibadi hal amala ya sa yi halhun ma'aishin baƙiyan da baƙiyan hali ne daga aishin aishi ko ni kira ne ta abinda sa samun hali ya zo ni kira saboda ya zo bayan istifhami hal hal hal ma'aishin baƙiyan ko kuma bayan nahayi kamar faɗin mawaƙi layar kanan ahadun ilal ihzami yawmal waza mutahawwifan lihimani to mutahawwifan hali ne daga ahadu ahadun ko nikira ne abinda sa hali yazo daga nikira saboda ya zo bayan nahayi ladin nan ta nahayi ne ka daya ya ce zai karkata zuwa tsayawa daga baya ya ringa tagewa a baya ranar da ake kai kafsa yaki mutum a gan shi a gaba gaba kai ya ce zai tsaya daga baya wai alhali shi yana gudun mutuwa zai tsaya a bayan dutse ya same shi ko ya mutu wanda suka tare takoban ba su mutu ba shi ko dutse ya same shi ya kashe shi to shi hali yakan zo daga fa'ili kamar ja a zaidun rakiban to rakiban hali ne ya zo ne daga fa'ilin nan shine zaidu yakan zo kuma daga mafole kamar laƙetu hindan rakibatan to rakibatan hali ne ya zo daga mafolin shine hinda yakan zo ma daga mubtada kamar zaidun fiddari jalisan hakanan yakan zo daga ma'abocin irafa murafu ilaihi akan yi hali daga murafu ilaihi da suka ga cewa murafinsa ne amila ne ko ko fa'ila shi ne amili a ciki ya zamo murafin ne aiki a cikin halin wa ina misali kamar na ƙur'ani amila din ya fi kyau murafahul amila suka ga murafin shi ya aiki a cikin halin kamar na ƙur'ani ilaihi marji'ukum jami'a to jami'an hali ne daga kum din nan wanda yake murafi ilaihi saboda murafin marji'u shine ya aiki a cikin halin to wasu ka ce ko kuma a gan shi juzi'i ne nasa ina misali kamar wani za'ana ma fi sudurihim min gillin ihwana to ihwanin hali ne daga him saboda cewa suduri murafin juz'i ne na him din yayin juz'i ne nasu kirjin mutum ai bangare ne daga gare shi to shi yasa yanzu da za a dauke su dole din a kawo sai ya zama ma'anar tanana in ba don cewa qur'ani dole yanda aka faɗa haka ake bi ba da za a ce wani ja'ana ma fi him min gille ai ma'anar tanana wani za'ana ma fi him min gille ko kamar juz'insa kamar na qur'ani sun ma'auhaina ilaika an tabi'i millata ibrahim hanifa to hanifan hali ne daga ibrahima wanda yake murafu ilai abin da saka hali daga murafu ilai saboda kamar juz'i ne nasa shi murafin kamar juz'i ne na murafu ilaihi shi yasa da zaka shafe in ba dan qur'ani ba ce sun ma'auhaina ilaika an tabi'i ibrahima hanifa ai ma'anar dai tana nan amma wannan magana wasu sun tada ta maganan nan ibnu malik shi ya faɗe ta amma abu hayyana ya yi kace-kace da ita ya ce gaba ɗaya malamai ba wanda ya taɓa kawo wannan in ba ɗan malik ba na malik kaɗai shi ya kawo wannan to gabatar hali ga sai ma'abucinsa kaɗai shi ya kawo wannan to gabatar hali ga sahib ma'abucinsa a ce ya gabaci sahibul hali a jirhu ka halatta shi ka iya cewa ja'a rakiban zaidu ka iya cewa ja'a rakiban zaidu amma banda wato abinda aka yi wa jarra
أو بالهرب lau lau lau bil harfi lau bil harfi ko da ku an masa jarra ne da harfi ballatana inda yake an masa jarra ne da irafa to a sannan halin ba zai gabata ba fi man tuhila a cikin zancen da aka zaba a nan CUD ya fi abinda mafi yawan malamai suke kai sabanin abinda dan malik ya tafi a kai shi ibn malik ya ce a'a ya halatta Eh, yana cewa wasabqa halin ma bi harfin jurrakat abau wala amna'uhu faqad warad wasabqa halin ma bi harfin jurrakat abau wala amna'uhu faqad warad malamai sun ce ba daidai bane hali ya gabaci sahibul hali wanda yake majruri da harafi amma ni a ganina haka din daidai ne me ya hujjata ya zo a gurare da yawa ya zo a gurare da yawa ina misalin inda yake ya zo gurare da yawa wato a cikin guraren kamar faɗin mawaƙi izal mar'u izal mar'u a ayatu siyadatu nashi'an fa idrakuha kahalan alaihi shadidu izal mar'u a ayatu siyadatu nashi'an sai da kalan alaihi shadidu idan mutum yana matashi ya kasa yin abin da zai zamo wani abu to sai bayan kuma ya ce wai zai wani abu da zai zamo wani abu to ba da zai masa wuya lokacin da ake a halin tashi ana matashi ne za a za yi abu na ya zamo an zamo wani abu ba sai daga baya a ce za a yi ba to wannan kahalan din hali ne daga hidin na alaihi amma gashi majruri ne da harafi gashi ya gabata ko faɗin wani da ya ce tasallaitu durran an kumu ba'ada bu'udikum bi zikira kumu hatta ka annakumu indi tasallaitu durran an kumu ba'ada bu'udikum to wannan durran din hali ne daga kumfin na an kumu na yi haƙoƙari na haƙura na jure rabuwa da ku bayan da kuka yi nesa da ni da me nake juriyar ta tuna ku ina tuna ku sai zama kamar kuna waje na kamar kuna waje na to wato shi ma a nan hali ya gabata sahibul hali wanda yake ko majururi ne da harafi shi yasa nan wajen yana cikin guraren da siyudi ya saba da ibn malik a nan siyudi abinda ya zaba sabanin abinda ibn malik ya zaba ne to cewa inna al'aqala fil qalbi war rahmata fil kabid war rafata fil duhali wan nafasa fil ri'at hankali a zuciya yake akwai sabani da yawa tsakanin malamai ina ne mahallin hankali a zuciya ne ko a kwakwalwa amma wannan magana ta sai da na ali in ta inganta ta nuna cewa a shi hankalin a zuciya ne tausayi kuwa a hanta ne wato daga hanta tausayi ke tasowa a jin kai kuwa a cikin saifa ne wannan fasa numfashi kuma fin ri'ati daga cikin kuhu ne daga kuhu numfashi ke tasowa shi ne wato ma'ana hadisin kalmomin hadisin a takaice shi alhamdulillah shi wajibi ne hali ya gabaci sahibinsa idan ya zama ramiri ya sauka a cikin halin lamirin da zai koma ko ga sahibin to a sannan dole ne a gabatar da halin kamar ja'a za'ira hindin akuha za'ira din hali ne daga wato daga aku ahu shi ne sahibin hali amma tun da yake ahu din nan yana dauke da ha ha lamiri wanda yake ya koma kan hindin hindin din wanda yake ta zo a cikin halin to dole a gabatar da halin saboda ne dan an hana koma wallan miri alamu ta akhirin lafzan wa rutubatan domin da za a ce ja'a kuha za'ira hindin to hadin a sannan ai ya koma kan hindu wanda yake ko ta zo a karshe kuma matsayinta ne tunda a cikin hali ne hali ko farnatun ne ko kuma ja'a munqadan li'amrin aduwuhu ja'a munqadan li'amrin aduwuhu to shi ma dai wannan tunda li'amrin din hada yake da munqada kwanurin nan ya koma ne gare shi shi yasa dole a gabatar da halin ana
shine kaza haka wasu suka ce kaza in kutaran da illa hakan nan idan ya haɗu da illa idan ya zama ya zo da illa to a wannan dole ya gabata wace ma ja a ma ja a illa da'i'an wato ma ja ma ja a da'i'an illa zaido ma ja a da'i'an illa zaido ko ba ja a rakiban illa zaido ba wanda ya zo alhali akan wani abu ya zo in ba zaidu ba to nan ba dama a ce ma ja'a illa zaidun rakiban dole a gabatar da rakiban din a ce ma ja'a rakiban illa zaidu to
wasabi kuhul amin jaizun a ce hali ya gabaci amininsa ya halatta ta ce rakiban ja'a zaidun rakiban ja'a zaidun to rakiban din hali ne ya zo kafin amilin shi ne ja'a koyaushe a gane hali yana da sahibi yana kuma da amili sahibinsa shi ne wanda abinda halin yake komawa gare shi wanda halin ya zo don ya bayyana sifarsa amilinsa ko shi ne abin da ya nasarce shi abin da ya nasarci shi halin da ma'anar ja'a shi ne ya nasarci rakiba shi ko zaidun shi ne sahibul hali shi ne sahibul hali shi yasa kuma wancan matsala ta farko kenan ya zamo shi hali dangane da sahibinsa yana da hali uku akwai halin da ake cewa dole sahib hali ba zai gabaci sahibin hali ba inda yake dole hali ba zai gabaci sahibin hali ba dole sai an faɗi sahibin hali sannan a faɗi halin akwai kuma inda yake ya halatta hali ya gabaci sahibin hali ka iya faɗar sa- halin kafin sahibin hali ko kuma ka bari ka bari sai bayan ka faɗi sahibin halin sannan ka faɗa akwai kuma inda yake dole hali ya gabaci ma sahibul hali wanda shi ne aka faɗa a baitin da ya ƙare wa wajibin inin raniru halla ƙila kaza in ya ƙatarin bi illa to sai kuma magana akan tsakanin amilul hali da halin dangane da gabata aka ce wa sabqahu amilahu ajizuhu a ce hali ya zo kafin a faɗi amilinsa ka halatta haka ɗin ka iya cewa rakiban ja a zaidu la ma jurra amma banda abin da aka wajarra laubil harfi ko da da harafi ne fi man tuhila a cikin abin da aka zabo abin da aka wajarra da harafi to wannan ba daidai ba ne halin ya gabace shi a ce ya gabace shi to ba wannan shine abin da mafi yau malaman basira suke kansa amma na wasu da yawa daga malaman kofa tare da ibnu malik su suka ce ya halatta ya gabata ya halatta ya gabata to siwa jami'in da to sai ko idan to zai tsaya jami'in sai fa inda yake jami'i hali ya gabaci amininsa yana halatta sai fa idan ya zamo jami'i kamar ma a hasana zaidan rakiba al'ajarin kyan zaidu alhali yana mahayi to anan ba da ka gabatar da rakiban din wato saboda a hasana din nan amilin halin jami'i ne domin a hasana a af'ala ma af'ala da ta'ajjubi baya tasarrufi iyaka sigar da aka ji kenan a cikin sa shi yasa ba dama ka ce rakiban ma a hasana zaidan inda zaka ce ma a hasana zaidan rakiban al'ajabin kyan zaidu alhali yana mahayi
aujin manita ko ko wanda yake akwai mani'i kamar ya zamo amilin yana ɗauke da lamun ƙasani kamar la- inda za ka ce la'asjudan na sa'ima wallahi zan yi sujada alhali ina azumi zan yi sujada alhali kuma ina azumi to yanzu wannan ba dama ka ce sa'iman la'asjudanna saboda wannan lami na rantsuwa ya shiga tsakanin duk abin da yake ya zo gabansa da abin da ya zo bayansa bayan da za a yi abin da sai da aka faɗi lamun nan aka faɗe shi ya dawo ya aiki a cikin abin da aka faɗa kafin a faɗi lamun Eh, yana cikin abubba wanda suke hana abin da ya zo bayan su yi aiki a cikin abin da ya zo kafin a faɗe su to ko kuma inda za ka ce ma a ribu zaidan jalisa tana nufin wato jalisan din hali ne daga zaidan to ka ce jalisan ma a ribu zaidan to wannan ba daidai ba ne tunda mata na fayi abin da ya zo bayan an faɗe ta baya aiki a cikin abin da yake ya gabace ta shi yasa nan akwai mani aminin shi a kansu zai iya aikin amma ba kuma ba jami'i ba ne amma kuma an samu wani mani shi ne wannan lamun na rantsuwa ko mannan to ko ko ya zamo abin da yake ya kunshi ma'anar wato fi'ili amma la hurufahu bai kunshi harufansa ba to shi ma amilin da yake ya ɗauki ma'anar fi'ili kamar tamanni laita to wannan halin ba zai gabace shi ba baka ce laital habiba ba inda za ka ce laital habiba kadimin rahika ta ce rahikan laital habiba kadim inda laita ta kunshi ma'anar atamanna amma ba ta kunshi lafazin ko harufan atamanna ba